أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwarmu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yamna juma'a 20 ga wata na dulka'ada hijira shekara 441 wanda ya dace da goma ga watan bakwai shekara 2020 a darasi da ya gabata muna cikin suratul isra mun tsaya aya ta 27 ta wannan sura suratul isra insha Allah yau kenan za mu tashi aya ta 28 cikin wannan sura suratul isra insha Allah kayan nan akwai yan tambayoyi na ta farko cewa wai wata yana zagaya ka'aba tawafi yake ma ka'aba to wannan magana ni da mutaba jin ta wannan bayan masalar wata yana ma ka'aba tawafi shi kullum abin da bai da wahala addini idan mutum ya ce magana kaza kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ya tambaye mutum a ina samu madama ka diba wata yana da alaka yanzu ana cewa satellite na adam shi wata duniyar mu ce ke zagayawa ya dace da wurin da yake falakin da yake sauyawa daga nan zuwa nan shi duniyar mu ce angu duniyar mu ce ke zagayawa muna ganin shi babba ko karama ko karami yanda yake alaka shi da duniyar mu da kuma rana bugan shi kato ko karami duk wanda ya dace da yanda a mashi a takaice wata kurin ya zagaya duniyar mu ne ba tawafi ba yake yi a ka'aba maganar ta biyu cewa dan wani na ga mutumin kasanta wani na gani irin masu bin ne a hanyoyin wannan sadarwa ce da Allah ya bukatar su a can wajen su ne hudu su ga matsala ba wajensa ba a nan ma akwai ta cewa ana cewa wanda matar shi ta tafi gona ko ta raka shi gona ibadar ma da yake kama a banza ne mata baiwa mata ka taraka ka gona ko ta yi aiki tare da kai haramun ne wannan tunanin akwai shi anan a kwallon wasu wanda wani ya kawo ɗaukan ƙur'ani kamar yadda ka ga dama ka fasara addini da kai kake so bayan da aka ɗauko a magabata ba wannan addini ba mu muka fara shi ba mu namu bi ne manzo Allah ya yi ya karanta isa da wannan alƙur'ani ya ma al'umma wannan bayanin wannan ƙur'anin ya yi bayani ya isar da komi bayan shi sahabbai sun isar maganar cewa mace ta huto waje wani aiki daban haramu ne ba musulunci ga wani magana ba lalle cikin ƙur'ani allah subhanahu wata'ala ya yi bayani wa ƙannafi biyutukun wala ta barta ta barta jaratul wula ku zamana cikin gidajen miyana su tabarruj shi ma ya ce ya yi bayanin irin tabarrujikin na jahiltul wula na irin tabarruj irin na jahilai kahin musulunci kenan abinda musulunci yana hutawa gwada ado irin ake da yanzu a cikin maraya a wurare da yawa mace ta sa warwaro ta sa sarka tana gwada kirji ana gwada koshi suke gwada kirji ana gwada koshi a wuya da kwanya ana gwadawa irin shi ne na jahiliya ta hurku irin wannan mata ake irin wannan mata masu tawa su gwada wuya su gwada koshi a gwada zinariya da fulaki a wuya a cika damtse da kayan ado irin shi ne allah ke kashe mata kasi wannan amma huta matsalakan haka ta yin wato a ina ake sa hijabi in ba huta za a sawa miji hijabi ko za a sawa wata hijabi asalin damin hijabi sutura da aka ce a yi sutura gaba ɗaya ai dama a waje ne ake yin ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine babba mudiba rayuwar matan shi da shi da matan sahabbai wuta suke maganar cewa ta taya miji aiki a garka wannan ana kawo ƙarshen wannan na haramta aikin mace gaba daya duk wannan kuskure ne sai dai a ce aiki kaza na mata haramun ne amma ka ce duka aiki na mata haramun ne ba gaskiya ba misali ruwa cikin sayar bukhari cikin sayar musulun jabir ke bada labarin cewa an saki halata ɗaluwa babata manzan allah yana raye sallar sallar iya raye sai taho take zuwa garkarta tana da garkata da biyu sai wani cikin sahabbai ya mata magana ka kara ya rasulallah ga wani na ya mun inkarin shi sahabin kanshi ba inkari bane ba asali yi akan hotel ko zuwa garkar a tana cikin halin idda ne ana shi dalilin inkarin da ba ya inkari ba ta wata bane ba sai manzana ya raba rigima cewa ki je gonaki dalaka tafa'alin na khair juz'i na khalqati ki je ki turo itacen dabinin ki ciraki iyawa ki aikata alkhairi ko ki sadaka da kayan ki amma zan bi hana ta zuwa garka ake zuwa ba ma wannan ba me gwamnatin garka da gona sai an tahiya kuma aiki ne ba aiki bane ba cirar kayan gona aiki ne wannan bangare kenan mata huta sana huta wannan bangaren aiki wannan shari'a ba ta ki ba ta ki shi ba haka bayan wannan asma bin abubakar asma bin abubakar siddiq radiyallahu anha mijinta zubair bin awam ya ce wanda annabi ma wanda aka bishara da aljanna zubair matar shi asama ta ce ni nake ma ruwa cikin sai musulun cikin sai musulun ta ce ni nake kula hatta da dokin zubair in je gona sulusai fars fasakin akalla ta kai kilo shidda don ta ce sulusi farsahi mil uku yake farsahi ko to kenan akal ta ce daciyar na sulusi na farsahi kenan akalla ta kai kilo uku nan zuwa hudu take zuwa bayan gari ta ce in je in ɗauko ɗiyan abincin cancalo kayan abincin doki in je in ɗauko in kawo kuma in sassaka man tsara ma dokin shi ce ba wata kai ba ta kai yaki ba zuwa ta kama wancan ba aikin kuma sai ta bar garin sai ta je nesa gona ta kawo ta ba dokin shi an ce mace ba ta ta miji aiki kuma a gona ne garka ce ta haka kenan maganar cewa huta kurin haka magana nau'in aiki misali na likita na mata a nan salam iya huta yaki har bayan shi sabbin huta yaki da mata mata suke fasa masu likitocin kuma wasu kewa likita maza suke ma likita an ka yanke aka cira aka cira hannu aka ma sama fasa ma su kare na zama magani haka suke mata sabai tambayar ta ba da musaiba ina ta shahara ita da malikita ta musamman ko maza take yawa magani yanzu da ga mutum da yawa iyayen kare matar shi an ji an ji ba ta mai yadda ba namiji ji ba ta hidda ta mutu wani wani ta mutu ya ce bai da ba ya dai araman yarbu ba ta ji ba ta ji ba ta kuma da zarurar shi lahiya wani darura ce to gashi maza sahabbai ne amma mata suke musu fasama da ta kama darura ta rashin lahiya to zai ce ya ce ko musulunci hana gaba daya a akwai bangaren da mata aikin su nema wani wurin sai dai a ce aiki kaza bai halitta ga mace saboda alakar ta da maza ko wani abu daban amma a ce gaba daya to za a shiga cikin wani kumci da bamu da bamu da maganin shi gaskiya magana karkashin wannan aka maganar aikin mace mata kurin su yan gata ne su ci su sha sai mun ce ka musu tuwo su ci to nan hira ta kuma zo nan hira wannan cikin malamai Allah karauta musu amma ka ce a duniya kaf in daraja ta tadiya bakan fatima ko bakan fatima to ga fatima radiyal anha ta zo tana fama tana wa baban ta jaje annabi sallallahu alaihi jajen aiki na nika hannun ta iya kanta bai ce ba a wannan ba haƙƙin ta bane ba ka dora mata ali alika cuce ta ashe sai da ka mata kaza a sai wa tsaki hakuri ki ta koma ki ta azkar ki ta tabautar Allah kurum to kuma ta azkar kin da ake na kwanciya ma da ce kata yamma kuma fadima ce amma take aiki a cikin gida haka a sama gidan muka ba labaranta hatta da doki shi ba shi ba ita kula da shi a cikin a da duniya da wannan wannan ya abubakar ce ya annabi ta ya abubakar akwai mutum ya zaka yesu ya wannan ta yesu inda inda matsayi ne amma aiki suke mazan su kun wa ƙarin ma akwai rashin hankali ma to a kaman dabba kaman gumki ka je waje ka yi aiki ka yi dako ka kai kasuwa ka kawo tana kwance a gida tuwo mai kai har Allah amma kuma rashin hankali amma Allah babu hankali akan wa ya ta kun gaban dabba kun zai a gumki habar Allah kowa an bashi rakin shi an bashi aikin shi ka yi a gida ka yi a waje illa an ce ba hana ba inda bukata wannan ka kama mata ko kama mata bawa ma a kama annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu hali wata ran bawa ya kama ta ga bawa Fatima bawa ya bata kama mata aiki dake da halin ko kiran bayan da ya kama mata miji ma annabi ya kama iyalan shi aiki ba laifin ba ya zo cikin gida ya kama ma aikin gidan shi an tambayi aisha cikin ruwa ta musulmi ce mai annabi ke a cikin gida ta ce iya hidimar iyalan shi ma hidima yake a gida shi ma iya kamawa ba laifin ka ba ba girman kai ta kama tana wani aiki misali ga yaro ga wani iya kuka ga wani aiki ta kama eh gyara tukunya ka motsa tukunya eh ka ƙara gishiri in bai saba eh tana kula da yaro ba wani matsala aka ba matsala musulmi ce kenan musulmi addini mai sauƙi yanwa Allah taimake mu sai dan wake ce assalamu alaikum malam menene haƙƙin matan aure akan mijin mijinsu kuma menene haƙƙin namiji akan matarsa kuma menene haƙƙin Allah akan su dukkan dukan su ba assalamu alaikum wani mutum assalamu alaikum wannan tambayar tambaya ce karatu ne eh wannan karatu ne ba tambaya bace ba Allah rama ja karatunka ذكرت ألم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا نعم بيان يا جباتا na taimakawa dangi da talakawa da 'yan bulaguro to wannan wani abu na aka ɗora mashi mutumin imani yakan yi wannan umarni da aka maka a zo neman babu to ba magana matsala shi Allah ke cewa wa an matur danna anu daga rahmatin rabbi in har ma misali ka kau da kai ma'ana baka biya musu bukata ba sun ma tambayar abin da ba ka da shi kuma kana tsammanin an samu a gaba Allah kawo ya haƙuriwa ne eh don ka yi haka ka kawo da kai ka ƙibe wasu bukata don kai ma tsammanin wata rahama ta Allah in ya baka za ka bada ta wannan faƙullahu maƙaunar mai su ka musu magana an zo tambaya a wajenka ɗan uwa ne aboki ne mai bukata ne ba baka magana ba wani ba a yi haƙuri wani Allah hori sai Allah hore da abada hanzu zai babu shi kenan ta ka mishi magana magana mai sauki ba tare ba da gallazawa wa masail falatan har shine kenan karantarwa in aka ma tambaya duk da haƙƙi ne ka bada to babu ya za a yi ya ga mutum magana cikin mutunci Allah hori an zai babu a raba lafiya kwara ci gaba
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا na'am wala taj'al yadaka maghlula maghlulatan ila ulkik nan kashe ne game da ta muguwar ɗabi'a ta ruwa ake ma kamata karin magana da magana kakka sanya hannunka maghlulatan ila ulkik ka gama hannunka yi ukumi ka gama hannunka da wuya ka riƙe ma'ana ka riƙe hannu ka ibadawa ka zama to mai mako ka zama to mai mako karkadab nan hana rowa ka hana gaba daya kuma a lokaci guda wala ta basuta kullum kullum basat kakka shin hudu hannun kuma dukkan shin hudawa kuma ka bada gaba daya kenan kakka rike gaba daya kakka bada gaba daya walazin da aka ku lam yusrifu wa lam yaqtu wa kan bayan والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ana Allah subhanahu wata'ala iya bayanin halin ibadur rahman bayan shi na kwarewa da dangana zuwa gare shi da kuwa ban Allah ne masu bayi na musamman cikin aikin su wanda zai idan an faku in suka ciyar lam yusrifu wala maqtu ba sa badawa gaba daya kun ba sa mako nace wa kana baina zalika qawama tsakanin baina baina ba rike ba gaba daya kun ba bada gaba daya ba na shi ne Allah yake kashe laka basu da kullul basar kakkashin wada gaba daya gaba da kakka rike kakkashin wada gaba daya yace fataqa'u da maluman mahsura wannan kashe da aka maka na ka a rike gaba daya kuma ka a bada gaba daya tsaka tsakiya yace domin zaka zamana maluman yin daya cikin wannan halayya yin rowa zai sa a zarge ka kuma ka bada ka zo kai ma kana roƙo za a zarge ka za ka da abu guda biyu za a zarge ka kuma mahasuran daga kai ma kai ma ka gajiya babu da kai kake taimakawa kai ma ka shiga lamun abin taimako shine ba a san haka Allah ya san tsaka tsakiya baina baina magana kenan me sai a gaba إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا kina yan uwa irin wannan taimakawa da aka yi magana ita ce taimakawa tsari da musulunci ya tsara Allah ya tsara mana matsayinmu na bayi masu rauni ba ce ka bada gaba ɗaya ba kuma kakka rike gaba ɗaya irin wannan ce ake magana irin wannan taimako in za ka yi shi ya ce baya lalata dukiya badawa ba ta rage dukiya cikin wata ruwaya da imamu turmi zaka ibn majah ya rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa salasatun uqsim alaihim wa hadithukum hadithan fahfazu yace abu guda uku ina rantsuwa akan su ina rantsuwa kan abu uku zan ga muku wani hadisi ku kiyaye wannan hadisi yace ma na kasa malu abdin min sadaqa tunda ake dukiyar bawa ba ta taba rabuwa ba dan badawa ruwa bukhari ko muslim annabi ya bada labarin cewa dukkan wayewar gari akwai mala'ika na musamman mala'iku guda biyu ne ɗaya iya Allah ka ba mai badawa ka maye mai gurbin ma maktar mishin fawon khalifu mala'ika Allah ce ba kana ba da Allah cikin gurbin to mala'ika iya addu'a Allah ka ba mai badawa ka maye mai gurbin shi kuma maimako Allah ka bata ka lalata kenan shi yana muka ce kenan du bawa ma da kasa malamin sakatan dukiya ba taba rabuwa ba ba taba ragiya ba saboda haka dan mutum ya ce mai sarka ne ta kare ba ganin shi haka in dai sarka ta aka ce da ka bada yace wala yuzlimu abdan abdun badalmatan fa sabar alaiha la zadahu Allah biha izzan ba a taba cutar bawa ba akan wani amma wani zalimi a cuce ka kai hakuri kana iya ramawa kana iya bugawa kana iya da abin da kana iya yi amma ka haƙuri ba bugun ƙato sai Allah ya saba ƙato sai Allah ya saba mai ƙarshen gaban da ka iya ƙoƙarin iko da ban da ka iya a kana iya bugawa kana iya ramawa kai hakuri to yin hakurin ka akan inda kake iyawa Allah kai kuma zai kara ma daukaka zai baka buwaya akan wannan azalimi kenan kai hakuri da musulunci ya ba da damar ramawa ba laifi bace ba amma akwai fatara ta musamman wajen rishin ramuwa rishin ramuwar gayya ba a baka baka bada an buga kai hakuri ka bada hakuri wannan ya zamantakewa kuma kana samun izza daraja a wajen Allah subhanahu wataala yace wala fata abdun babu masalatin la fata law alai babul faqa aw kalmata nawa ce kuma abu na uku bawa bai taba bude kohon roko ba ka bude kohon maula ka zama dan maula duk wanda ya mai da maula a sana'a shi kuma Allah zai bude mashi kohon talauci ha bala iya nan kullun a baka kana kai kai mai wayo ne eh kai kuma Allah zai bude ba kai kuma ba kai ba arziki kullun an ga maula eh kai kada kai mai dabara ne to haka Allah zai bar kan talaucin kullun wannan abu uku annabi ta iya rantsuwa kansu tabbas dukiya ba ta raguwa don sadaka ba taba cutar ba da cutar cutarwa ba ya hakuri ya Allah kara mai buwaya kuma kana bude bawa iya bude ko roko shi kuma Allah zai bude shi ko talauci Allah ta kiyaye mu da magana talauci da magana talaucin da roƙon Allah kiyaye wannan shine kashe da Allah ya mana yana hana ruwa sai yake cewa inna rabbak yaftu rizqa liman sha wa yaqdir haraka ta arziki Allah shike shigo da arziki ga bayi ga wanda yake so kuma ya yaqdir kuma shine ke kumta kama wanda yake so lamarin arzutawa ko talautawa bai gwada mata matsayin bawa a wajen Allah subhanahu wataala kenan wannan wani abu ne kurin Allah ke dan jarrabawa kakka ce dan wannan an bashi arziki fata-fata ko bibiya mashi wahala kace Allah nake son shi wannan cikin suratul fajr fa ammal insanu idza mutala rabbu fa akrama wa na'am ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul fa yaqul rabbi akraman wa amma إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن kalla كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين hasbuk Allah subhanahu wataala ke cewa fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman halin mutun kenan idan Allah ya mai karamci ya mai ni'ima ta irin arziki ta komai ne ya mai mishi zai rinka ce ai ai rabbi akraman Allah ubangiji na ya girma ni Allah ya girma ni shi yake wata karamci ne Allah ya mishi haka yake gani in ya ga arziki komai bai mai wahala haka ma ɗan kallo suke gani da Allah ba wani arziki shi ke na Allah ya san shi ita wa amma iza mabata Allah faƙaɗa da alayar zukawo in Allah mai jarrabawa aka arzikin aka matsi da ke da kudin ciwo ne da ke da wahala baka ta hau abu ya yi tauri sai kudu rabbi a hana ka gaskiya ubangiji ya wulakanta ne ubangiji na ya wulakanta da ne kenan an ba bai da daraja Allah ya karya shi ya wulakantar cikin al'umma haka zai gani to wannan halin guda biyu Allah ce kalla kayan sauran bayani Allah ya tsawatarwa kan irin tsan wannan tsammanin Allah da ya baka dukiya ya baka Allah ya baka ni'ima ko ta bane ni'ima ko ni'ima mace ce ko ta arziki ko ta lafiya ko ta menene kace wa Allah sanka ne yake da ya baka lafiya ya baka arziki ya baka sarauta ya baka sa'a wannan Allah na jarrabawa ce zama mata lahu ibtila'i ne kai da aka ba halin a ga me za ka yi me za ka yi ciki wani ruwa da makaranta ta turmuzi akwai sauran da ban karanta ba a ciki bayan nabi ya magana cewa zama ka wani labari ku kiyaye shi ce duniya ta mutum hudu ce ya jero mutumin da yake da allah ba shi dukiya da ilimi iya iya bin haƙƙiya ba da haƙƙin allah iya bin dokar allah kan wannan dukiya yadda allah ke so ya ce wannan a cikin mutum guda hudu wannan shine mai girman daraja na biyu wanda Allah ba shi ilimi amma ba kudi ba kudin amma akwai ilimi ya san hanyar ya san hanyar samun lada da yawa ya sani amma babu abin yi sai ce Allah da ni nake da dukiyar wani wala ni ma da na kaza manzo da ce wannan da wancan mai kudin ladan su daya ce saboda niyya ta kware Allah sani niyya ta kware da ke ya kake niyya kai ma Allah zai baka ladan ko baka yi ba in dai da gaske haka ce niyyarka da gaske Allah zai baka ladan niyya kai ma yace na uku shi kuma babu ilimin duke ya abin da ya mashi abin da ya ga dama kan shi ne ya ɓannin da ya ga dama da ita babin doka babar haƙin Allah can sai wani ɗankan lokacin ka da mani na alhaji wani da tsayin wani nawa nawa cikin kakai mamaki ka zama na a wajen majalis da su wani wanda ya ci kuɗin gwamnati an san sai barawo ne an hudu ya a tele a radiyo an hudu wani ya ci majalis kaza an ƙare hayaniya da aboka da waye da ya wata ya hutu ya ɗauki wata mota mai tsada ya ɗaga bitir daga karɓa da gaskiya taɓa wani haɓa kudi ne kudi ya tara kudi ne kudi kaga bayan shi ba a diba barawo ne ba a diba barawo ne kai kai ana kai iya burge mutane iya burge su wallah dama ni ne wallah kai wallah to ce da kai da shi duk da barayi duk ba kula haka manzo Allah ce duk da yace kai da shi duk da yake da wancan barawon da kai da kai tara duk da annabi duk da kudin guda kenan kawo wani ya burge ka mai cin kudin banza wallah kai burge ka ka ci kwaki da kuli-kuli ya yi malahiya wallahi wallahi ya malahiya bakin sabon ne daga an ci an kare abu ga gumi alaska abu ga gumi raymond la da ke cewa da wanda zai ci kaza da nama don zai ci jisa duk hanyar wuce wuya ne daga wuce wuya an kare shi wannan ya ci halak ya sami lada a wani wancan kuma ci haram ko ba tana jiran shi tuna biyu ta kayan ka dan munta kayan gare ba ko ka ga mukaci mukaci aka yi sabon munta da babu ladan ba idan ka kasan gaci dai ko amma dai ina ki ba gukin gukin ya wuce wata ruwaya annabi ba yake yake cewa darwal la masal ibn adam Allah ya buga misali ga dan adam kan abincin shi kuran yace wa in mallahu wa qazahu fulan zai ila an sir abincin adam yace ko a ce an sa mai gishiri an sa mai kayan kamshi mace a ran mace ya sha mayonnaise ya yi wane ne duk ya kamshi ya sha ce inda mace na da mene ne din na ga gyara shi ita gade mai kasan shi kashi tsami kwaron shi ne kasan shi ya ce wannan ya ishe misali ga ɗan adam ga duniya kata kata yurare ka duk ƙarshen ta haka ce duk ƙarshen ta haka ne wani biya maradi cikin biya maradin halifu biyu ya zo iya hucewa sai wani irin wani bayan ana ba ruwansu sai ga ko aka bai tashi bai mai abubuwa na gaisuwa ba dai ita kai ba san ni koye ba kai da kai ake ba san koye ba da kalle shi na san koye kai shi dan adam ne na kai ka da ƙasa kuma cikin ka yanzu da kashi da wutsari kuma ta ran wutsari ta cika mene ba ka ga maka na san ka eh sai shi kace mutu ya waye kai ni kana ga ta maka waye kai kai ne yanzu haka cikin ka da kashi in waye ya zari da nuwa cikin shi da kashi da wutsari duniya ya mutu baka haka mutu yake kun mutum da kima ce dama kun da kima tsada baka iya wani baka ana wani zari zari idanuwa ana waye su manya su manya wallahi kun kun mutum mutum mance kanshi nake wallahi mance kanshi kashi wane ne kun ya iya rigima wallahi sakon da yawa ya kashi an doka an doka sa makara sakon da yawa ana tsoro daga da komi ko daga da ko an waye sai kun gashi na a makara an yan tura rami a yi an dawo ko an ba wani mulki ha ba dan wani sai an kali Allah shi da mu yace kenan inna rabbaka yabsutu rizqa liman sha'a yaqdir Allah lalle ubangijinka yana shimu da arziki ga wanda yake so kuma ya kumtata ma wanda yake so wannan lamarin shi ne jarrabawa ce ga bayi innahu kana bi ibadihi khabiran basira shi Allah game da bayan shi iya iya da masaniya cikakka iya ganin kayan shi ba ruwanka iya ganin ake da kowa ke shi da mai ba mai ba Allah san kowa ci gaba
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
ننكما الله سبحانه وتعالى إيا ونكشي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق kakku kashe ɗiyanku don tsoron talauci can an amince min imlaq na ce bambancin khashat imlaq da min imlaq can kan ku kashe ɗiyanku don kuna talakawa ni gaskiya karamin ƙarfi gare ni sadar kina jika kaza ne ko ɗan kanti na tabarki na bai iya mun ɗiya ba ka ce a barkace ba ɗiya na kaza ne ban na iya haka nan kake ayu ya ba ta magani kar ta ayu wani matar gima da matar ta ce ta bata sha ba ta yi ta sha to iya haka don gudun wai shi ne karamin ƙarfi shi ne mun imla Allah ta kakku kashe ɗiyanku don tsoron kuna don kuna talakawa can a nan hita yi na nuna zukuhun na kai na nuna zukukun an'am na nuna zukukun wa iyahun a can sai ya gabatar da ku da kuke talakawan Allah sai ga maka kai kanka Allah ce ni muke ni nake ciyar da kai ya kawo magana iya daga baya dan shi anan iya kai iya tsoron iya ne dan iya talaka ka ka bai shukurkin kai kan naka wai ka ce da kai kake ce da kanka Allah ce ni nake ce da ku kuwaya to kai ka magana wa iyyamu su ne masu zuwa nan kuwa tunda nan shi ku ta wannan aya tsoron iyan in sun zo talautin ya same ka dan yawan tsiya abi ne akwai dama shi talaka ne shi kuma ya ga akwai wadata amma an yi tsiya da yawa wani abun bai shi shi ba ko zai kare yawan ce da iyalai da wane ne za ta kare shi ne tsoron talauci same ka kenan da ba talaka bane ba ma ya zo dalilin da ya samu talauci to shi ma ne shin Allah ya kashe duka wannan ko ne kin Allah hana kashe ya dan wani abu guda biyu imma dan kana talaka imma dan tsoron talauci mai zawa to duka dai abin da yake maganar inna Allah ya ce na narzuquhum su diyan da kake tsoro in sun zo su kama talauci Allah ce mu muke arzuta su su masu zawwal da ake tsoron sun samu talauci Allah ya halitta kowa da arzikin shi kuma shi ke ba kowa arzikin kai ma shi ke baka Allah ya gabatar da iya masu zawa da ke tsoron zuwa samun talauci to suna zawa da kansu suna zawa da kansu na narzuquhum ya ka kuma wa iyyakum na ya ka uwayen da karshe kenan su masu zawa Allah ce da su hannun Allah yake da kuma uwayen dama shi ce da ku dinde nan an san abu ne a wancan zamani mu yanzu ne ake shan maganin kai yanzu su kuma ya dan ya zo ma za ka yi balle diya mata ita ɗabi'a ta suka ta yi a da wanda wannan ya kawo abu da yawa dai abin da yawa kana Allah ga ta masu gabata hatta cikin sabon abu da jahiliya ka ta yi Allah ya kashe ka ayi duk da cewa yan wa gaskiyar magana maganar shan magani bai matsayin kisa irin wannan gaskiyar magana bisa matsayi daya illa magana cewa hatta duka malamai na majalisar fikihi da na rabitar arziki an tabbatar da haka na inda dalili misali wata illa wannan mata tana misali a yawan akwai mata masu yawan aihuwa tana rutsa ta gaji akwai gajiyawa wannan babu laihi don ta sha wani maganin da bai cutarwa don ta dan huta dalilin abu in ma tabbata ɗaukan ciki zai ka illa ga lafiyarta ko rayuwarta duk ba hana mata maganin gaba da maka ta aihu duk wannan inda akwai illa na rayuwarta na lafiyarta ba hana ba inda akwai dalili illa gare ta ko ka wani daban wannan ke da musulunci ya tsari amma kurin cewa in yi ne don ni kan talauce ko tsaron ta shi ake ake musun wannan abin amma ne da dalili ta darura kuma abin bai cutarwa wannan musulunci bai kiya ba amma aka yi kuma ba mai matsayin magana ta kisa wanda ake magana mutum magana a wannan wurin kisa daban su a can kashewa ake da rai wannan shine magana kan wannan magana yace bayan da cewa wala taqattulu auladakum khashyata imlaq kakku kashe ɗiyan ku dan tsoron talauci nanu narzuquhum wa iyyakum mu muke arzuta su da ku uwayan inna qatalahum kana khita'an kabira kashe ɗiya lahini mai girma a wajen Allah Allah ci gaba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila
wala taqrabu zina Allah ce kakku kusanci zina nan dan muna abun ba ma ta kai wala ta zinu a kan ma ka kusance inda ka kan za ta kai ga zina duk abin da zai sababa mai kai ga zina ka shaidan ka zuwa wani wurin hira ne wata mu'amala ce zuwanka wajen ma haramu ne ta wannan aya zuwanka gidan karuwa wani abincin ka raka shi ka shiga wannan aya tana ciki eh zuwa gidan karuwa ma iya ciki da je da kasan zaka samu mu'amala da mazinata ta kai ka haramu ne kaje zuwa wannan wurin laifi ne haramu ne karance ba zanan bakanta zuwa wurin don kusantar abu ce daga canza a wuce ya ce innahu ita zina kana fahishatan wata katobara ce iyakar katobar laifi na alfasha ce mai girman gaske ya ce alfasha ce kuma wasa a sabila hanyar biyan bukata ta yi muni a ce mutum zai biya bukata ta hanyar zina ta sha'awa a ce za ka ta zina ta wannan hanya ta yi muni in wannan sai ka suranta abin a karan kanka kamar da ke ruwaya da imam ahmad ya roto a ta albancin sun sula sahihan albani ya tabbatar dai da ingancin ruwayar cewa ta shi bin kasira nan ya kawo ruwayar inda ruwayar take cewa kamar da abin umama yake ba labanta wani matashi cikin araba kudu shara mace ya zo irin wannan abu da kasu kuma musulunci abin da ka tara mun shi haramu shi ya gaba matsala bace ba annabi ne ya hana ya zo ce ya rasulullah ya zanni bi zina ya manzo Allah ka bani uzurin zina ka ban uzurin je in zina kenan a wajen manzo Allah yake halitta yake haramtawa kamar na baka labari anan wata mun je wani wuri suka yake suke ta su a wajen su da ita tana jin ana ta kaza zina lakin kaza su to da malam wai da ita zina Allah ne hana ta su ji suke sarki da firfe suka hana ta su firfe nan wa nan nan da maka yankin jihar da magaran wa a da magaran ba ba wani mun je wani gari ke zuwa wajen su bizan suka ce sarki da sarki da firfe wasu firfe dan sun ga ana kawo mutum yin zina ya kamo shi aka shi kaso ko a ce ya yi kaza sai suka tsammanin su zina kurin sarki ne ya hana kurin da su firfe to shi ma kaga wannan bawan Allah take manzon Allah ne yake halatta kaza ya rasulullah idan bi zina kaza ya zama zana ka ban uzini in je in yi zina yace fa aqbala alal qawm fazajaru fa qalu ma ma ma kaza mutane eh suna gehi kace mene aka mai ta me kake cewa kamar a cika danyi kamar su shi danyi kalmar kalmar cewa manzon Allah ba ka uzun kaje kaza manzon Allah manzon Allah ne gwanin karantarwa ne cikin dunu zo ba ana zo zo kyale shi mana kyale ko zo zo kusa cikin dunu wa kan tabbas yace zo yazo kusan shi yace ijlis da mana zama ma Allah da gaskiya shi ijlis yake da gaskiya yake a bashi musun shi ne ya ya yi ba bashi musun da ne wazin yake yace zamana yace atuhibbu li ummik wannan zanar da kike so kai zaka so ayi da babarka da uwarka ce la wallahi ya rasulullah ta annan lafi da ka ya rasulullah rasulullah bala baiwa na rantsa Allah ba zai da ba Allah ba zai ba kun ba ma ce duka ba mutanen ba mu dade wushi ba mu yarda da adaba ba shi yace afatuhibbu libidatan zaka sai da diyarka ce la wallahi ya rasulullah jalan na fi daka na baiwa na rantsa da Allah ba zan yarda ba kun ba ma mai so ai da dade shi yace afatuhibbu liqtik za su ai da alwaka kin yaka ko kanwaka kasu aidaita ce la wallahi rasulullah bai wa balla ba zai ba zan so ba yaran nan fita kashi gaske ce wallahi ba zan yi da aidaita ba so ai kanwata kun ba mai so ai kanwa shi yace a fatu bil li'amatin zaka so ai kanwa babanka koi babanka za ka so ayi zina wannan da ilawo babanka yace la wallahi wallahi rasulullah bai ba zai ba haka duk duniya ba mai so ai da amma shi ya kawo mishi hala karshe dai wannan abin da ya jiro mishi uwan shi diyen shi ɗan uwan shi ɗan baban shi kan baban shi kan ilwowar shi da ya jiro ne wani gaba daya kuma da kai shi ke cewa nan ba mai yarda a yi daɗe shi ko uwar shi ko alwar shi sai magana ya ɗora hannun a sama da shi shi sai alama gafir zambahu ba ta ihira kalabahu wa asirin farashi na mai mai addu'a ba magana kaga ba magana zagi da waye a ta mishi allah gafarta mishi allah ka tsakta zuciya shi allah ka kiyaye mai farashin shi daga nan ce heji duka ma zinan kwata-kwata wata daga gaba daya shi ke zama lahiya ba maganar sha'awa zinan ba gaba daya daga wannan shi ne karantarwa shi ta kenan a lokacin da mutum zai zana inda zai wannan tunanin abin zai mai rauni zai mai sanyi ya ce wannan da kake zana ɗan wace ce dai ƙoro na ci ko yau ko gobe ko a dama ɗayan biyu ce ƙoro wani ce iyar wani ce ɗan uwar wani ce ɗan uwan baban wani ce ko kanwa shi koyi shi yadda ka san kai a ranka ba za ka so ba a yi a ci mutuncin ɗiyarka a ci mutuncin babaka da wani aikin ɗan uwanka ɗan uwanka ɗan babanka haka kenan kai ma ka kiyaye uwar wani ka kiyaye kanwar wani ɗiyar wani ɗan uwar wani ɗan uban wani ka kiyaye su haka ya kamata mai hankali amma zanen mugun aibin da kai gaya abin da kaga ta kai Allah ce a kashe mutum a kashe wa Allah ce a kashe balle kana da ilimi a cikin hankalin ka kashe ka zai gaba daya aibin ta kai gaya wani cin mutunci na wanda abin ya shahe shi iyakacin mutunci na ɗiya mace ka ci mutuncinta ka ci na 'yan uwanta ita ma ta yi da haka ne babu iyakacin mutunci ga ɗiya mace irin wannan abu a ce an neme ta hanya banza iyakacin mutunci ya ƙare illa kurin a tuba ga Allah ila na yan uwa akwai mas'ala da ta shahara cewa man zana zunubi walau ya ci min wani dari da ruwa iri iri duk wanda ya zana da diyar wani yayin da diye shi ko ta bayan ko ta bayan katanga ne ya da wannan ruwayoyi gaskiya ba mai inganci daga annabin da Allah ya rubuta ba ruwaya da ta faɗa wani magana daga manzon Allah nawa mutumin banza zai dada na gari a wannan ruwaya cewa kenan dole ka zai da ka tana tana ta zaka mata cikin yashi dai ba haka bane ba annabi yana magana gaskiya ba yana magana ba ba ba magana daga manzon Allah cewa ko dole da yaka an samu mutumin faji mutumin banza ya hadiya na gari kama mu na samu haka nan amma cewa ka'ida ce kurin kamar dole hanyar da yaka ko matanka Allah ba gaskiya bane an gano masa hadisi da ta mawdu'a da sai duka da ba ba mata ibi mu ka mawdu'i kan bai asali ma duka ruwaye ba mata ibi ta rauni ne iya ka gaya kirkire ne ko dan tsorotarwa kai zan ba ta da kyau mugun alfasha ce amma wannan labarin dole da na sai da shi da magana cewa har abada mata ta zama ta kare wannan ga magana tsawatarwa kai kowa wanda su tsawatarwa ce annabi ya ba labarin ta wata tajum ma kabala can kuma nasin Qur'an da ya kawo magana kida ka zina dan ladina tabu wa amma da suka tuba suka yi aiki aiki daga Allah ce ta canza ma fannin ta koma aiki bare ko ba Allah ce ba Allah da zuru kisa ba ya zuru ba a cikin akwai zina amma yawan suka tuba suka kira suka aiki aiki na gari ta Allah zai canza ɓannan ta koma lada an wadda abin da aka ce an tuba wani magana ta baya ta wuce manzana ce ta wuce ta jibu ma kabala tuba ta wanke da abin da aka yi ta da abin da mutum ya tuba inda tuba ta gaskiya yi ka ce ko mutum ya tuba iya nan wallah ba haka bane ba a ce mutum ko ya tuba ta yana tsaye shi ko ka tuba ta riga ta lalace wannan farijin bai samun nagari ba gaskiya bane gaskiya tsawatarwa ce irin ta magabata wanda suka ta da san ƙarya kan haka da duk suna da zakariya ka kai kan tsawatarwa a tsawatar da kai don kai arme a ce ma an kai sallar gwamro ta mai artamin arme ta sallar raka sallar saba'in ce ban mantum don kai arme da magana ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce ba ruwan sallar da gwamro da mai arme kudin sallar ka yi ta inda manzana yi ta kai ta kai tsuwa ba kama sallar ka ta gwamro gwamro ya sallar ta yi ta kyau kamar ya kai maza ta cikin kanka da matsala da yawa ga kasar lama kan sallar hakan kare da gobe da kai cikin nutsuwa gobe kan shi sai ta taka lada ba ruwan sallah Allah da gobe ta wajen sallah manya cikin magata sai mutum taimiya bai yaran wa gaba daya ba mutum taimiya da ba da ibn taimiya shi hayi mutum gobe ne mutu gaba daya kullun rigimar duniya na an kama shi an riye shi an kai shi na rigima kullun da da malaman tsubbu mai kai malaman gargajiya fatina kullun hayi mutum bai yaran ba ya ce ga zani a gaskiyar magana maganar arme bai da alaƙa sallaka sallaka daban armanka daban gaskiya akwai abu da yau da ake kawowa na irin wannan tsawatarwa kuna ana kasa ne dai a yi arme dai kuna ta yi arme amma kuma ce mutum arme bai saba a takaice dai kenan maganar zina mugun aiki ce kuma iyakacin mutunci ce na mace Allah kiyaye to yanzu bayan Allah ya wannan magana na wala ta karbu zina ko kusanci zina innahu kana fahishatan ita zina mugun alfasha ce mugun laifi ne kuma wasu a sabila kuma hanya ta biyan bukata hanyar zina Allah ce ta muni Allah ke ci gaba
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا wala taqatul nafs da tahram Allah illa bil haqq nan kashe da Allah nan kuma har Allah ya ce kar ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe illa bil haqq sai da haƙƙi na musulunci ruwaya cikin sai bukhari cikin sai muslim haka cikin sai bukhari magana yake ba labarin cewa la hilu damin bani muslimin ishadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalath an nafs bin nafs wa zani al musin tafi duniyar an farko da jama'a magana sake ba labarin cewa jinin musulmi bai halitta he da ɗayan abu uku in ba shi ba bai halitta ka zub da jinin musulmi ya kawo cewa na harko ce rai dare wanda ya kisa za a kashe shi haka musulunci tsara wanda ya kashe a kashe shi kuma wanda ya zina iya da arme a jihin shi har ya mutu da wanda ya ridde bar addini bayan ya musulmi an ba wannan aka samu ba bai halitta ka kashe musulmi wannan shine haƙƙin musulunci da ya bada a kashe a kashe musulmi an karanta ruwaya na mai musulmi ya ka ruwaya ibn kasir na cewa la zawalu duniya inda la hawla min musulmi magana duniya gaba da tashi gaba daya gwanda ya tashin duniya da kashe musulmi kashe musulmi ya yi duniya da kushe gaba daya ya yi sauki a wajen da a ce a kashe musulmi musulmi kawai iya daraja iya da kima an kan taurawa a nan cewa inda sama yan sama gaba daya da yan kasa gaba daya za su yi haɗin gwiwa su kashe mummuni guda ko musulmi guda duk allah zai tura su a gidan wuta gaba daya bayan allah da yawansu wani shine hadarin iyaka na kisan musulmi babu haƙƙi kenan mutum ya yi hattara wajen kisa na bawan Allah babu haƙƙin da aka jero wannan su ne imma magana ya kashe mutum ko ya yi zana iya da arme ko ya yi ridda bayan musulunci ya ce wa man kutula mazaluman faƙada ja'anna liwali sultana duk wanda aka kashe wani nashi akan zalunci aka kashe shi akan zalunci to na aka maki dan kisa na gilla ba kan haƙƙi ba da aka wadi ba zina bai ba kisa bai ba rubda bai ka kashe shi Allah ce fa'al jana li wali sultana mun ba waliyin shi hujja damar ramuwar ramuwa akan wanda kashe nashi nan daga naka ɗaukar hujja cewa idan ka kashe naka duk wanda ke danka ne babanka ne dai wanda dan uwanka ne dai wanda ke kai ne waliyin shi an baka dama Allah ina Allah zai kama maka ko an baka an bada misali akwai hukuma akwai jama'a ayi agaji a taimaka ma wannan yaje ya nemo haƙƙin ɗan uwan shi in ma kisa zai rama diya zai nema dai iya buƙatar agaza mishi wannan yan uwa wannan mas'ala ta kawo asalin rikicin hurko a cikin musulunci tsakanin musulmi Allah gafarta su gabata wannan tsayanta wannan aya ce tsakanin Muawiya radiyallahu anhu da sayyidina ali radiyallahu anhuma shi muawiya bayan kashe usman wanda yan tawaye yan ta'adda a ciki ba da sahabi cikin su sun kashe usman sun yanka usman an kashe ci kishi ne na wulakanci labarin da ya gabata jinin aka ɗauki rigar usman da jinin da yake wani a cikin ta aka ɗauka lokacin muawiya yana gwamna a sham a wancan zamani ko sham ita ce daula cikin daular musulunci tana cikin daula mai ƙarfin soji na mai ƙarfin arziki mai arziki don ta yi nan hijaz arziki sham a wancan zamani sun yi hijaz arziki don can ne kasar noma kasar arziki kuma san dai daula ce wancan a can da madara ta dan ba gabata da tsakafa da ci gaban su da nan kasar hijaz kadar ta mai ƙarfin gaske ma'auya shine gwamnati aka ɗauki rigar usman aka kai mishi ga wulaƙancin da aka ma usman shi sai da na ali radiyal anhu a wannan gari na dama sun yi abu na cewa sahabbai suna makka suka ɗauki wannan dama su kashe usman don ba sahabbai masu yawa ya ɗaya ɗaya zama da bisa iya tankara su su kusan kai dubunnai dubunnai ne ɗan dawaya wani bai tankara su sai da na ali bayan kashe usman ba su yi ba in kanin sai da na ali ali aka yi mubaya yawan halifanci daga nan makiya addini masu nan kan ɓarka suka so kone wani magana kenan ali iya da hannu ma me yasa ana an kashe usman maimakon waɗannan mutane ya bi su ya kamo su a musu haddi zai shiga neman sarauta daman kenan iya so daman kaza kaza kuma nan a lokaci guda an ɗauki rigar usman an kai ma ma'awiya ya shan ma'awiya ya ɗauko wani riga akan mimbar ya buɗe ta na ga abin da aka ma khalifa kuma dan uwan shi shi kuma shine a wannan zamanin shine waliyin shi shi ke neman jinin Usman a wancan zamanin Muawiya ke ka ta wannan aya Usman kenan Muawiya ya nemi agaji jama'a da dai khalifa ne aka ma kuma waliyin shi ne ya neman agaji a kama a kama mishi da Allah barci a san waliyin shi shine waliyin shi ina neman jin dan wani a kama mini usulun ba da mubaya ka Usman ga Muawiya akan mulkici da yawa aka ta aka ta yi dai ya samu goyon bayan Sham nan kuma Hijaz al'iya nan dai abin da aka ta yi Allah gafarta musu gaba daya kuskure da mara kuskure da Allah gafarta musu gaba daya dan abin ya waka da wakana to wannan dai aye ita kawo kenan Muawiya samu hujjar neman jinin Usman ya ce to shi bai ma alimu baya bai da alimu baya amma ya ce shi ba zai alimu baya ba sai sai da na ali ya kama wani yan tawaye zai yi mai baya amma matuƙa bai kama su ba ala bai mai tawaye bai mai biyayya shi man zai ware shi mutan shi gaba ɗaya haka aka yi usulun da kici da ya zo a duniya kenan rabon musulmi kenan shi kuma ali wannan yan tawayen suna da ƙashi suna da yawa suna da ƙashin gaske bai iya tankwasa su ne wata fita da sabuwa zai bude makan shi wannan abin da ya kana ya kana dai Allah ga watan wato kenan wannan aya ce dai take magana wa man usul mazaluma don aka shi akan zalunci fakat zan sai annabi wali sultana mun sanya mu wali shi kenan da kusa da shi an ba shi damar neman ramuwa ta abin da kama dawacin zalunci kenan kai kai da haƙƙi ka nemi jinin dan uwanka in ma ta kai ga magana an kashe ne kana aka ka sanu kashe shi a baka da ma kashe shi in ta kai a yahe ne dai waliyin mamacin shi ke da magana kan abin wannan kuma da ce a bashi goyon baya an ce amma ba abin kara zube don aka haka ya ayi kisa ma a kisa akan kuskure dole he da shugaba an zo an zamana an bintika da shaidu komi shaidu sun tabbata kan haka ne ta kuma ake ba haka kurin ba ga wanda ya kiyawa shine kan zargi ne a zaman ka bige shi ka ce Allah baka sultan haka bane ba wannan akwai jagoranci sun ci bai da ba da jagora akan wannan zai a bincike ba mu cike sauransu wannan kuma an ka kashe ma da hannun gaba da yi bane ko ka yayi yace to kuma ko ta kama zai kan shi ne kisan falasir fil qatal falasir fil qatal kada ya huce iyaka wajen kisa eh maka dama kai ramuwa an kashe naka to kada an kashe ma dai kashe biyu ko an kashe shi ta halbi ka zo ka ce ya kawo mutum musula ka kama kana cire gaba shi haye mutu a kakka huce gona da iri kai mai ramuwar a ta kakka huce gona da iri ɗaya kashe ka kashe ɗaya a cikinsu ko wanda ka kashe ka kashe wanda ya kisan ka ce kama dan shi ko wani ka kashe tunda wanda ya kashe na wani ma dan kashe ka a kai kisan daidai mai layin ka yi ramuwa kan mai layi ka kauce gona da iri innahu kana mansura shi wannan wanda aka kashe nashi mace an bashi damar neman jin dan wanshi wannan ho abin taimako ne ka iya bukatar a agaza mushi ku taimaka mushi ya samu ramuwar kisa da kamar dan wanshi gana kenan Allah ci gaba
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن نمكم كشيء الله كي cewa kada ku kusanci ma dukiyar maraya da ita ma haɗari ce wuta ce balbal wuta balbal Allah ce kuke ci na Allah ce ga masu duke maraya nazar ga amala ta zulma innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ce innan ladina ya kun amala ta mazulman wanda suke cin dukiyar marayu marayu dan zalunci ba kan haƙi ba innama ya akuluna fi butunihim nara suna cin kamar suna cin wuta ne a cikin su kiyan wuta ce dukiyar maraya kuma ce za a kare ci a duniya wa sai salauna sa'ira gobe kiyama wuta na jira za a kwanta cikin gidan wuta kenan dai hadari ne cin dukiyar maraya yan uwa iyakal gujewaka manzana ke ma abu zarar nasiha ce abu zarar ina ganin ka kana da rauni inni a za ka da'ifa wani ibu ina son ka ina son ka amma kai kana da rauni ina ma sa abin da ka soma kaina kakka yarda cikin abin da ya mashi kakka da ka yi jagoranci mutum biyu kakka yarda ka jagoranci duke maraya na mai rauni kana ko mutum mai wanda bai mana bai takatsantsan iya kallon ma abin iyali ba rauni ba ne ci a rishin takaɗaɗɗen da hattara kan abu iya kamata mutum mai sakaki to duk mai sakaki ya san ba zai iya kare ba dukiyar maraya ko ba zai iya ba jagoranci yadda ya kamata ya tuka karuka don bala'i na ɗauka makanka da cin wuta ne da ciki in zan ba ka kare ba to ka taɓa ɗan uwa babu a yau babu a ta ganima a yau balle a ce na wannan ka ne ko wani ɗan uwa ne ya mutu balle ɗan uwa mutu iya ƙanana ce ga ɗan uwansu wani mutane sun mai da dukiyar marayu ganima wallahi haɗa babban haɗari ne kuma zalunci ne aka zalunci ɗan wa a yanzu babu hanya da Allah kawo ta kare kai ka kare kanka ka kare maraya ga zalunci irin sa maraya wani gida ko huyi ko gona an san dai ko ba ko ba ɗaya sayan misali gida ka san dai kare ko gona kullum inda suka daraja kaga yaro iya girma ya girma yana iya sai da wannan hili ya iya ko rabin shi ma gina rabi tabbas din aka sai ne shekaru shekaru ashirin da kwanan ne zai sai da rabi ko da bai komi zai gina rabin zai gina rabin da rabi kaga an tabbike shi kuma dai maganar gida kaga san kudin haya kaga zai za ka ciyar da shi da wannan kudin haya zai samu kudin kashewa shi da uwar shi kuma ya girma gida ya ƙara daraja haya ta ƙaru kaga sai babu gaskiya mu hanya a yanzu mai neman kare duki maraya irin saya maraya ko iri ko gida dan shine bai ilalacewa kullum kuma duniya za ta karu ta wannan gidan ko ba gyarawa ko shaka ko ya lalace dai wannan gidan ne shekaru ta lalace to zai ta da rashi sai ta da rashi da kasa shi dan gaskiya cin kudin hadari ne gaskiya da girman gaske shi dai Allah ya ce wala taqrabu mal yatim kakkuci duki kakkusanci duke maraya illa billati hi asan sai ta hanya kyakkyawa Allah ya magana cewa ba laihi kai mai kulawa da shi a dan gama da nashi a cikin gida a cikin bil ma'ruf eh wannan haka ne man kana ganiyan fa sa'atin man kana fakira fa la kun bil ma'ruf Allah ce wanda yake da wadata kana rike maraya ka bar mai kanshi kaka taba Allah ce wanda yake talaka ne baka rike shi da naka to a dauko a dan gama kadan kada a canza miya saboda kai maraya canza miya a kashin a kashin an sa abin da ne ake yi a yi tsaka tsakiya dai an gama dai an ci tare eh ka mai haka nan kenan Allah ya ce a rike dukiya cikin he da kyautatawa hatta buluga ashadda a bar yaro a tattara dukiyar shi har ka tsaka kashin shi har zama to kenan ya kai lokacin da za a yi bashi dukiyar shi a hannun shi yace wa afu bil ahd innal ahd kana mas'ula kuma ku cika alƙawali da kuka ɗauka tsakanin ku da Allah ne tsakanin ku da mutane ne kowa Allah mai umarnin cika alƙawali rashin warware alƙawali domin alƙawali duk da nake alƙawari tsakanin shi da Allah ne tsakanin shi da bayi ne ka tada da jejjeniya ka tada alƙawari to gobe kiyama Allah zai ma tambaya kan wannan alƙawari ai kokarin kiyaye shi na ga kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته